الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يورانا تأسبر قوم شاتقس ga watan azumi hijiriya 1447 wanda da ya kirgen kuma bakwai ne ga watan march 2026 majalisinmu na tafsiri na mata wannan darasin shine darasi na goma sha biyar wannan shine darasi na goma sha biyar insha Allah ta'ala darasa guda biyar nan gaba za mu rufe tafsiri Allah ya sa muna raye muna cikin suratul juma'a mun yi aya takwas a cikin suratul juma'a yau za mu tashi asalin hukunce-hukuncen juma'a ɗin da kuma dalilin da ya sa aka kira sunanta suratul juma'a ita ce aya ta tara a cikin sura ɗin fadin allah madawakin sarki ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lissalati na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu wannan su ne ayoyi uku na ƙarshen sura ɗin domin ayoyinta goma sha ɗaya ne Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ya ku muminai idan nudiya lissalati in aka kira sallar juma'a kiran sallah na biyu kiran sallah na biyu ba na ɗaya ba domin zamanin annabi kira ɗaya ake yi in aka yi kiran sallah na biyu mu a wajenmu na biyunmu kenan a zamanin annabi kuma dama shi kadai ake yi in aka kiran sallah na biyu min yawmil jumu'ati na ranar juma'a fas'au ila dhikrillah to ku tafi dan ku je ku ji khutba ku yi sallar juma'a wa darul bay' ku bar duk wani abu da zai shagaltar da ku ku bar kasuwanci nan gurin an kawo maganar kasuwa saboda ita ce tafi shagaltar da kowa a wannan ranar amma ba wai kasuwa kada yake nufi ba kun gane a bar duk abun da ba sallar ba taro ne na mitin tattaunawa ne kasuwanci din ne da Allah ya ambace shi a nan ko wani abu ne na daban da ake aikatawa a makaranta ake in dai lokacin juma'a kira na biyu a dakatar da komai ko karatu ake a dakatar da shi wadarul bai a bar kasuwanci a tafi zikirin Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi a gare ku in dai kuna sane da wannan babban falala din amma fa idza qudiyatis salatu in kuma aka kammala sallah din liman yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to fantashiru fil ardi sai ku yadu a bayan ƙasa ma'ana kowa ya kama gabansa wafta gomin fadlillah ku je ku nemi falala ta Allah shine mai kasuwanci yayi kasuwanci mai ofis ya koma ofis wanda yake mitin ya je mitin wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun amma ranar juma'a rana ce babba bayan an yi sallan juma'an a je kuma a ci gaba da zikirin Allah hakan zai sa a samu rabo wa idara au tijaratan idan kuma suka ga kasuwanci wannan wani tattaunawa ake na daban kuma an dauko ana ba mu labarin wani abu da ya faru da wasu sahabbai ana cikin sallah sai wani abu na kasuwa ya zo musu wanda za su iya cin riba kuma ana cikin sallah aulahawan ko wani abu ne da zai ɗauke musu hankali to in faddu ilaiha kawai sai su watse zuwa gare su suka bar abin da ake suka bar sallah suka tafi wata rakuka ka'ima suka bar ka kai kaɗai kana tsaye ƙul idan suka dawo in suka dawo suka same ka wannan ya faru ne lokacin annabi sallallahu ana sallah yan kasuwa suka zo sai kawo wasu sahabban kuma ana bukatan kayan abinci ana bukatan kaza kawai sahabbai suka tafi suka ce bari mun gama sayayya ma zo mu karasa sallah ana haka ne da lokacin ba a haramta ba Allah subhanahu wataala sai ya musu fada yace kul kai kuma ka gaya musu ma inda Allahi khairun abinda ke gurin Allah yafi alkhairi wannan sallar tafi wannan dukiyar min Allah wa min tijara daga wani abu na surkulle balle kuma daga kasuwanci balle kuma abu na surkulle wallahu khairur raziqin in arziki suke so a wannan kasuwancin ubangiji shine mafi alkhairin wanda zai azurta mutane wannan shine fassarar ayoyin nan a dunkule idan kuma zamu yi fassarar su daddaya daddaya sai mu ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza rufi al'adanu lisalatul juma'a in an daga an kwalla kiran sallah na sallar juma'a to Allah ya ce fas'au ila dhikrillah ku yi gaggawa ku tafi zuwa ga zikirin Allah zikirin Allah a nan gurin ana nufin kutubar juma'a ba sallar juma'ar ba in kuma ka ce sallar juma'a yayi amma da sharaɗin hadda kutubar juma'a a ciki guda biyu in ka ce hutuba kadai fasaran ta yi amma in ka ce sallar juma'a kadai fasaran ba ta yi ba sai dai ka ce hutuba da sallar juma'a wazarul bai ku bar kasuwanci da kuma duk abin da zai shagalta ku a nan gurin kalma ta fasa'au a larabci ana nufin ku falfala da gudu ana nufin a yi gudu a tafi a larabce kenan amma a nan hadithin ba a nan ayar ba ana nufin a tafi da gudu ba ne ana nufin a dai tafi masallaci din da nitsuwa da kwanciyar hankali kamar yadda wasu hadisai suka nuna in za ku tafi masallaci ku tafi masallaci kuna nitsuwa kar ku yi gudu abinda Allah ya kaddara shi za ku samu shi za ku samu to in kun same shi ku sallace shi abinda Allah bai kaddara za ku same shi ba in ya kubuce kuma ku cika banda gudu ko ka zo bakin masallaci ka gali man yayi ruku'i ba a gudu a hankali ake tafiya in Allah ya kaddara zaka samu sallan nan zaka same ta domin mutum in ya taso daga gida zai zo masallaci annabi yake cewa kamar yana sallah ne to kaga wanda yake sallah ba a so yayi gudu ya kuma abin nan ya zama ba shi da kwanciyar hankali to nan gurin fasau ila zikrillah idza nudiya lisalati in an kira sallah wace sallah ake nufi wace kira ake nufi malamai suka ce huwal adanu inda julusul imami alal mimbari shine lokacin da aka kira sallah liman ya hau kan mimbarin sa ya zauna wannan aya ta farko domin azan lokacin manzon Allah guda ɗaya ne na biyu din nan sayyidina Usman ne ya ƙara saboda wasu hikinkimu na tunatar da kai lokacin sallah yayi in lokacin sallah ya zo gab saboda girman juma'a da falalan juma'a kuma sayyidina Usman dama yana daga cikin mutum hudun nan da annabi ya ce musu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin lalle ku riki sunnata ku riki sunnan kalifofi guda hudu shiryayyu saboda haka da za su ga wani abu su ga maslahansa su sako mana shi cikin addini to wannan sunna ce mai girma da za a rike ta Allah ya ce wa darul bai a bar kasuwanci wannan yana nuna mana haramcin kasuwanci to menene hukuncin kasuwanci din idan aka kira sallah na biyu din Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama ya kawo manya-manyan kauluka guda biyu na farko dai dukkan malamai sun yi ittifaki in aka kira sallar juma'a na biyu haramun ne ka sayar da kaya haramun ne kuma ka sayo kaya haramun ne kuna mitin ku ci gaba da mitin haramun ne ka kira a zo a yi mitin haramun ne lokacin da aka kira sallar juma'a namiji mazaunin gari ya kusanci matarsa haramun ne mace kuma ta yadda ta ba da kanta a mijinta a lokacin an kira sallar juma'a na biyu kuna jin hukunce-hukuncen nan haramun ne dukkan wani ko tattaunawa a cikin gida yau gashi an kira sallar juma'a ko na biyu eh da Allah ko zan dan yi maka bayanin nan na abin cefanen nan haramun ne ku yi wannan bar shi ya tafi duka wani an yi ittifaki haramun ne yin wani aiki bayan kiran salin juma'a na biyu to wani irin haramci shin da za a yi kasuwancin me hukuncin wannan kasuwancin wasu malamai suka ce kasuwancin ɓacecce ne an kira salin juma'a na biyu an gama kaga handset dala mai handset nawa ne ya ce maka dubu saba'in ne wannan yar indiya ce mai kyau sai ka ɗau 70,000 sai ka bashi sai ɗan waya ya baka to wannan cinikin ɓacacce ne bai yi ba ko bayan an yi salin juma'a ne dole ka dawo masa da shi ya baka kudinka saboda aikin haram kuka yi ɓacaccen ciniki kuka yi sai a sake ƙulla sabo wani haka wasu malamai suka fada da za ka sayi wani kaya a lokacin sai da ka dawo gida sai mai kayan ya biyo ka bayan kana son kayan duk garin ma babu shi sai kwaya ɗaya sai biyo ka gida ce ina kayan nan ka damin da kayana ga kudinka ce bayan na saya kuma na riga na ka shigo gida ya ce ai cinikin ma da muka yi bacecce ne dole a bata shi dama bace ke amma ciniki mai kyau ne ka riga ka saya har ka dawo gida ko wanda ya sayar maka ya zo cinikin ba a warware shi sai da yardar ka kai to wannan kauli na farko suka ce cinikin bacecce ne kauli na biyu suka ce a'a cinikin lafiyansa kalau amma kai da ka saya da wanda ya sayar dukkan ku kun saba wa Allah akwai fishin Allah a kanku Allah ka tsare mu daga fishin Allah mun fada dai a baya wannan saye da sayarwan ya hada dukkan wani abu da zai shagaltar da kai daga juma'a ba wai sai saye da sayarwa ba amma suwa ne akwai shin akwai waɗanda su an yadda ranar juma'a su yi saye da sayarwa shin akwai waɗannan eh akwai waɗanda su an fitar da su daga cikin wannan hukunci su ne wa su ne ku kunji su ne ku ku suwaye ku mata saboda juma'a ba wajiba wace a gare ku saboda aka ya halatta an kira sallan juma'a kai har an tada sallah ma liman yana kira a raka'an farkon nan ya halatta ki shiga gidan adda boje ki je ki siyo magi ki siyo tumatiri ki siyo turmin zani ya halatta ta sayar miki ya halatta ki sayar mata mace da mace babu damuwa haka kuma mara lafiya mara lafiya shi da majuma ba wajiba ce a gare shi ba kuma an kiran sallah na biyu yana so zai sai paracetamol dinsa a shi akwai wani shagon paracetamol mace ce take sayarwa shi mara lafiya ya zo fa shagon ta ya saya babu laifi ko kuma yaro karami so da in har wani abu na gaggawa tashi sai aiki yaro ya je yayi sayayya in zai saya kuma ya saya a gurin wanda juma'a bata waje ba a gare shi ba sai na karshe matafiyi matafiyi idan yana halin tafiya babu juma'a a kansa so tunda ba juma'a a kansa ya halatta ya saya a wajen mace ya halatta ya saya a wajen mara lafiya ya halatta ya saya a gurin yaro domin dukkan su juma'a bata waje ba a gare su ba samari samari na wannan aya guda ɗaya wannan ayan tana umartar muminai da halattar sallar juma'a tana nuna mana wajibcin sallar juma'a tana nuna mana a bar duk wata mu'amala ta duniya lokacin da aka kira sallah tana nuna mana haramcin yin wani abu da ya shafi duniya a ranar juma'a yanzu tambaya tambaya kai ne aka kira sallar juma'a kira na biyu gidanka ruwa ya ƙare kuma dole ba a sallar sai da alwala ko ina kuma babu inda zaka samu ruwa amma akwai mai sai da ruwa a hanyar juma'a shin shin wannan sayan ruwan alwalan da zaka yi juma'a da shi ya halatta ko bai halatta ba ya zo daga abu huraira ba amsa zan bako ba na yi tambaya ne kawai na barku ya halatta ko bai halatta ba juma'a tana da falala da yawa juma'a tana da falala da yawa banzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abu huraira duk wanda ya wanka ranar juma'a wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan janaba to kenan wankan juma'a irin na janaba ne kalan su daya barin sake baku wata ka'ida ma gaba ɗaya babbar ka'ida duk wanda ya iya wankan janaba to shi ake a wankan haila shi ake a wankan biki shi ake a wankan gawa shi ake a wankan shiga makka shi ake a duk wani wanka na shari'a da aka fada kala ɗaya ne irin wankan janaba ake yi sai dai ɗan wasu ƙare-ƙare kaɗan misali ga mai al'ada ana so ta fara da wanke wajen jinin duk inda jinin ya taɓa haka shi ma mai janaba sai irin wannan yan bambance-bambancen misali wankan gawa ana so a wanke shi da ruwan magarya na farko a wanki na biyu a wanke da ruwa mai kyau a wanki na uku a wanke da ruwa mai turare sai wannan bambanci amma yadda ake yi ya ake wankan janaba ya ake wankan juma'a ga yadda ake yi da janaba da juma'a duk yadda zan nuna dinnan haka ake yi kun ga na farko zaka wanke hannunka sau uku wannan wankewa sau uku hannasin hadisi ne ya faɗa za a wanke sau uku in aka wanke sau uku kuskuren baki a shaƙi hanci a wanke fiska ma'ana a yi alwala ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya in ka gada ma ka zo ƙafa ka wanke ƙafa in ba ka wanke ba ba damuwa mun yi mataki na farko mataki na biyu a wanke kai zuwa wuya sau uku mataki na uku a kwara ruwa a dukkan jiki ya game jiki ana cicciɗa jikin har ƙasa shi kenan an gama wankan janaba na baku wankan da ya fi sauƙi ne ga duk masu kallonmu wannan shi ne wanka mafi sauƙi na janaba ko na haila ko na biki ko gawa ce haka za a mata a wanke mata hannayenta sau uku a yi mata alwala a ɗan sa mata wajen shaƙan bacci da kuskuren baki a ɗan sa mata ruwa a ɗan wanke amma ita gawa ana aiki da auduga Allah ka samu cika da imani a buɗe bakin an sa ruwa a sa a ɗan goggoge bakin a goggoge mata baki hanci a sa mata auduga a goge a goge a goge dukkanmu haka za a yi mana Allah ka samu cika da imani ta shi kenan in kuma kuna da in kuma mutum yana da shawa a gidansa shawa ne zai buɗe to na in ka zo sai ka fara wanke hannu sau uku ka kuskure baki ka shaƙi hanci ana kallo ko kana shaƙan hanci bayan an an kudurta niyyanka a zuciya ai ko sannan za ka saka wanda ka fara kai ka ce bismillah in shawa ne ka kuskure baki ka shaƙi kai wannan alwala shirin alwala ba sai ka gama alwalan duka ba wanke hannu kuskuren baki shaƙar hanci kawai ka kunna kawai ka ka bismillah sai ka tsaya kawai tana zuba kana cuɗa jiki kana zuwa in dai baka yi abin da yake warware alwala ba kamar bawali ko iska ko ka taba al'auranka in ba kai wannan ba kana gama akwai alwala a ciki haka malamai suka fada in wankan janaba ne in wankan juma'a ne inda hali ka sake alwala daga baya zalikun khairul lakum in kuntum ta'lam to wankan juma'a annabi yake cewa ran juma'a idan mutum ya wanka irin na janaba sun maraha sannan ya tafi fa ka annama qarraba badana idan ya je sallan juma'a a lokacin juma'a na farko kaje da wuri-wuri kenan to wanda ya zo ya riga kowa zuwa kuma da wuri wanda suka ce yaushe ne lokacin sallan juma'a na farko juma'a tana da lokuta da yawa juma'a ba kamar azahar ba ne juma'a ya halatta kamar yanzu a gurinmu nan za mu yi cewa juma'a za ta iya farawa yanzu kamar karfe goma na rana a nan najeriya gombe karfe goma in liman ya fito ya bada sallar juma'a ta yi juma'ansa ta yi akwai dalili da ya nuna haka karfe goma na rana ya halatta sallar juma'a to wannan goma na ranar shine zai zama shine lokacinta na farko in anguwanku ba a yi ma karfe goma ai kasan nan ma ban taba gani an yi goma ba ko sai wani mutum ɗaya ne ya taba yi a garinsu ko ya ce ya yi ne kawai don a san fa akwai hakan sunan hakan tana nan aka yi ta surutu aka yi ta su juma'a karfe takwas ko karfe goma ko karfe tara kai ta yi gari ya yana wayewa rana ta dan fito in juma'a ne lokacin ta yayi ta amma kun san mu a karantar mu karatun ba za a taba wancan ba sai a dauki wanda duk aka saba kun ga dai masallacin alfahar ba a taba yi ba ko to kar ku ce na je na yi wannan fatawa in ma na yi ta akwai ta kuma daidai ce amma ba za mu yi ba me yasa ba za mu yi ba saboda tukunna karatu bai maimaye bai yi abin nan ba in yayi zurfi wata ramma uzuri ne zai taso mutane su ce malam gagari akwai uzurruka da sauransu karfe 12 nan gari kaza ko za a yi sallah yace to gobe ana sanarwa gobe sallan juma'a mu karfe 10 da rabi ne shikenan ai juma'a kowa ya kama gaban sa to lokacin ta na farko goma wanda ya zo juma'a tun goma ya zo ya zauna allah zai ba shi lada kamar ya yi sadaka da raguma umar rahafi sa'ad saniya wanda kuma ya zo a awa na biyu lokaci na biyu kamar karfe sha ɗaya kenan shi kuma kamar ya ba da sadakan saniya wanda ya zo a lokaci na uku kamar ya ba da sadakan rago wanda ya zo a awa na hudu kamar ya ba da sadakan kaza wanda ya zo a awa na biyar kamar ya ba da sadakan kwan kaza wanda kuma ya bari halli man ya riga shi zuwa to wannan ba shi da wani lada na daban kawai ya zo ne saurari kutuba annabi sallallahu wannan mun gaba da wannan hadisin yana nuna falalan zuwa juma'a da wuri wani hadisi annabi ke cewa wallahi ko mutane su daina kin zuwa juma'a ko kuma Allah subhanahu wataala zai rufe zakatan su ya zama alheri ba zai shiga ba kullum mutum mugu ne kullum kaza kana cikin kai mutumin banza ne baka da imani rashin imaninka karuwa zai ta yi in baka zuwa juma'a sannan Allah ya ce da karshe zaka zama cikin gafalallu a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya zo duk wanda ya bar juma'a guda uku ba tare da uzuri ba wannan za a rufe zuciyarsa daga karban wani alheri zaka ganshi mugu ne ba shi da mutunci wallahi mazaje wasu wasu mataye suna shiga jarrabawa ina fada in zaka zaki aure gaskiya fada da binciken nan yana da muhimmanci fada da bincike yana da muhimmanci na gaya muku last two years ne ko wani abu makamancin haka matan da ta zo shi mijinta in ba ta al'ada sai tana al'ada ya sadu da ita kuma baya sallah baya sallah akwai kuma wacce take ta kawo karan mijinta shi kuma mijin baya nafila baya sallan tarawihi sallan azhar da la'asar hadawa yake yi sallan asuba baya yin ta sai karfe 9 na rana sannan wani lokaci asuba din ma in ya tashi in dawainiya ta yi yawa kuma ba kuma fa wai mai ilimi ne fa asuba ma tare yanzu misali yanzu ba gashi karfe 8 da rabi ba tara saura in ya tashi yana gaggan ofis sai ce asuban yau na tashi ina sauri zari ya bari sai gobe wallahi tallahi sai washe gari in ya tashi akan lokaci ya hada su biyu in bai tashi ba sai ce gobe sai na sai washe gari kuma ya hada sallan kwana uku asuban kwana uku kuma matan nan na santa mahaddaciyar qur'ani ce wallahi masaniyar qur'ani ya zan yi ne na cewa ba kike kika auro shi ba sannan kika auro kin tsaya kun yi bincike ba kawai an gan shi haka kyalkyalin banza ba a bincike addininsa a tambayi abokanansa a bi group ɗinsu ba ya sallah mijin wani a yi sunansa ba ya sallah anguwan da suke ana ta surutu a kanta ana cewa mijinta shi ba maganinsa a masallaci ba a san waye abokanansa ba anya ma ba ba arne bane ko wannan kika aura ita ko matar anguwa anguwar kullun gurin tafsiri kullun gurin karantarwa kullun kaza amma mijinta ba a san shi a ko ina na addini ba to rashin zuwa juma'a da gangan sau uku yawa kuma baya zuwa juma'a shine ma abin da nake so na faɗa kuma baya zuwa sallan juma'a wadda juma'a uku a jere mutum za a toshe zuciyarsa don sai da na mata wannan tambayin na ce ya mijinki yana da saukin kai ta ce dab ai a kan ruwan alwala sai ku yi sati biyu ba kwa magana allah zuciyar an toshe saboda ba imani akan ruwan alwala akwai malamai suna ambata a wani guri suna cewa mutum za a rubuta shi cikin munafukai mutum za a rubuta shi a cikin munafukai sallan juma zalikun khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyati salatu in an gama sallah fantashiru fil ardi shikenan ku yi tafiyan ku a bayan kasa wabta gomin fadlillah ku ci gaba da neman abubuwan ku na kasuwanci da dawainiyar ku babu damuwa an gama sallah kam wadkurullaha kathiran ku yi ta ambatan Allah da yawa ranar juma'a salatin annabi domin salatin annabi ran juma'a yana da falala mai yawa ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a salatin annabi ran juma'a yana da falala sannan juma'a akwai wani lokaci kankani da ake amsa addu'a wannan a lokacin duk abin da ka roka Allah zai baka yaushe ne malaman ai malaman yaushe ne wannan lokacin ko ba ku so in ga muku lokacin a fada wannan lokacin in dai ka dace wallahi Allah ya maka alkawari Allah zai karbi addu'arka an shirya to wannan lokacin malamai sun yi sabani wajen iyakance lokacin sai da suka yi faɗin maganganu sau 42 42 wasu su ce tun safiyan juma'a wasu su ce da rana wacce kafin liman ya zo wacce liman yana mimbari wacce ba wanda dai za mu zaɓa cikin 42 nan wasu ce yana kan mimbari wasu su kace lokacin da ya gama kuduban farko ya zauna wasu ce bayan la'asar wasu kace daga bayan juma'a din amma dai maganar ta dan fi girma wanda malamai suka karkata shine daga an yi sallar la'asar har zuwa faduwar rana wannan lokaci yana da falala ana tsammani saboda wasu dalilai da suka dan nuna haka saboda haka neman arziki a wajen Allah fai za ku je ci salatu fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum haka ma wani waje aka fada an gama sallah ana so ayi ta zikiri wani waje Allah ce faftagu inda Allah rizqa wa abuduhum washkuru lahum ilayhi turja'un wai zara auti tijaratan to lokacin da suka ga kayan kasuwanci ko kuma wani abu na dauke hankali sai suka watse zuwa gare su suka barka ya manzan Allah suka watse zuwa gare su suka barka kana tsaye kana huduba abinka wannan kuskure ne in ana kuduban juma'a ba a tafiya duk abin da ka gani ba za ka tafi ba an samu sahabbai a lokacin kafin a hana sun yi haka suka bar kana tsaye gaya musu abin da ke wajen Allah ya fi girma fiye da abun wargi da suka gani ko kuma kayan kasuwanci Allah shine mafi alkhairi masu tsanta menene sababin saukan wannan ayan in an karanta sababin ne zai fito muku karatun da kyau jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda yake cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance yana kuduba a tsaye ranar juma'a wanda yake nuna kuduba a tsaye ake yi tsayawa ake yi sai yan karauka kun san karauka sai masu kayan kasuwa eh kamar yanzu yadda ba kun san tare ba kasuwar tare a gombe ba kan su kasuwan tare ba ba group ne na 'yan kasuwa suke zuwa da tumatiri da shinkafa da kaya haka to lokacin cikin garin madina an yi karancin abinci babu abinci kowa yana neman wanda zai saya ma ya rasa annabi ya hau mimbar ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi sai suka ji an buga ƙararrawa na cewa kayan sayarwa na abinci da sauransu ya iso kawai ya su gabar annabi kawai na ta kutubansa gaba ɗaya masallacin aka tafi saura mutum goma sha biyu duk aka je siyo kaya illa isna ashara rajulan sai mutum goma sha biyu sai Allah ya saukar da wannan ayan wai zara au tijaratan in suka ga masu kayan kasuwanci aw lahawan ko wani abu na dauke kewa in faddu ilaiha sai su watse daga barin kuduban sallan wata raku ga ka'ima suka tafi suka barka kana tsaye kana kutuba kul ka gaya musu ma inda Allahi khairun abin da yake wajen Allah shefi alkhairi min Allah wa min tijara fiye da duk wani abu na wasa ko kuma kasuwanci wallahu khairul raziqin Allah shine mafi alkhairi irin masu azurtawa da aka kar kar neman kuɗi ya sa ku yi wasa da ibada ai Allah ne mai bada arzikin kiyaye ibadanka ne zai sa Allah ya maka budi in ku kaga kana kana sabon Allah kana wasa da ibada ubangiji kuma yana baka budi to akwai kai in baka yi sa'a ba za ka shiga uku a duniya Allah yana so ya maka mummunan kamu ne ya barka kana sabon Allah kuma kana kudi kana sabon Allah kuma kana jin daɗi to Allah in ya tashi maka kamu na ƙarshe abin ba zai kyau ba to karka yadda ka doge cikin sabon Allah shi yasa bakin mu ake so kullun ya zama yana da istighfari yana tuba bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah subhanahu wataala ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wannan ita ce suratul munafiqun wannan suran sura ce yar madina har yanzu duk madina muke ko har yanzu ba mu yi maka koda guda ɗaya ba ko ina da 1000 sabuwa 1000 sabuwa zan zo gurin tambaya ga tanan ina rike da ita zan zo gurin tambaya wannan sura suratul sunanta suratul munafiqun haka ta zo a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn arqam Allah ya kara masa yadda to in na kawo hadisin za ku gane bari yi tambaya ta suran nan tana da falala wa zai gaya mini hadisi ingantacce game da falalan wannan suratul munafiqun din na wani abu da ya faru a kanta ina yaran nan masu rubutu kai har manyan ma wannan dubu ɗayan da za ta isa kwai guda nawa ne kwai kwai guda biyar yawa kwai biyar ka gani falalan suran nan kawai nake nema in ƙara ba ku santar amsa mun yi falalanta a baya suratul munafiqun kuma in a fada min wanda ni nake so a kawo wanda muka yi in in in goma in sakon goma ya wuce ko sha biyar kudi na zan mai da shi aljihu na haka bane mun ci sakon goma saura sakon biyar saura sakon biyar yanzu ko ka ba da amsa baya ciki me kika samu eh eh ha to fadi hadisin man eh eh shine me na'am la annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yazo a hadisin a ranar juma'a yana karanta suratul munafiqun da suratul juma'a mun yi hadisin nan ko bamu ba a falalan suratul juma'a hadda munafiqun yana karanta suratul munafiqun ya wuce ku bari ta dawo ƙasa ma sau da aka ana so a karanta ta a ranar juma'a zai dubin arka muke cewa falamma asbahana da gari ya waye ƙara'a rasulullah sallallahu sallam suratul munafiqin sai ya karanta suratul munafiqin a sallan asuba hadda juma'a kuma suratul munafiqin da juma'a kenan raka farko ya karanta munafiqun raka na biyu karanta juma'a ko kuma ɗayan biyun wannan yana karanta juma'a da munafiqun a hadisin abdullahi dan abbas kuma babban abin da suran take karantarwa tona asirin munafukai bayyana mana sifofinsu da kuma da sisa da matakai da munafukai suke bi wannan shine a takaice an gaya mana har kalolinsu da irin karerayin da suke da rantsuwa da suke yi shine abin da suran take karantarwa Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah in munafukai suka zo maka za ka ji suna cewa na shahadu in naka rasulullah mun shaida kai manzan Allah ne kaji makareta ku na'am da gaske ne shi manzon Allah ne amma shaidan ƙarya suke ba haka ba har zuci bane to sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka larsulu ai Allah yana sane ya sani kai manzon ne amma wallahu yashhadu shi ma Allah yana shaida maka innal munafiqina lakadibun abinda suke faɗa ƙarya suke na cewa sun shaida din lalle kai manzon Allah ne amma shaidan da suka yi ba zuci ba hazuci bane ƙarya suke yi hadisi ya zo daga Zaid bin Arqam yau muna ta Zaid bin Arqam yake cewa kuntum ma'a ammi shi Zaid bin Arqam kenan ba mu labari sanadiyan saukar da wannan sura din ko wannan ayoyin ya ce ina tare da mahaifina wannan hadisin yana bukari da muslim tare da babbana kai kuna ji yana tare da babbansa kai munafiki bai yi ba munafiki bai yi ba don makaryaci ne munafiki zai rantse maka akan karya zai rantse maka akan ba daidai ba munafiki zai sa kai fada da uwarka kai fada da ubanka kai fada da yan uwanka munafiki zai kulla maka abin da zai sa a raba zumunci yanzu bari ku gaba dan Allah yana saukar da wahayi ba da yanzu manzon Allah an sa masa shakku tare da wannan mutumin wannan sahabi Zaid ibn Arqam yace ina tare da baffana sai naji Abdullahi ibn Ubay ibn Salul munafiki kenan shugaban munafikai sai naji yana cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu in dai muka koma Madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabban nan ku daina taimakon su yana ziga 'yan madina sahabbai 'yan madina da suke taimako ba mun karanta taimakon da 'yan madina suke a baya ba ko mutum har matansa zai raba biyu ya ce ɗauki wanda kake so dukiyarsa ya raba biyu ga gida an ba su wallazi na tabawwa uddara wal imana haka Allah ya ba su sai ba sai yake yana sai yana bin sahabbai wai zai ziga su ka isa ka ziga wayannan sahabban wanda imani ya riga ya bi jikin su tabawwa uddara wal iman sai yake cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu 'yan muhajirai ɗin nan da suka zo daga makka ku daina taimakonsu kwata-kwata har su watse daga gurin annabi wasu su tafi kasuwanci wasu masu gaji da zama in yin wata dame su ai za su watse wani ya dauka sun dauka addinin ba na gaskiya suke ba su kuma sahabban wala in za su mutu dan yunwa ba abin da zai raba su da annabi sannan kuma suka ce shi wannan munafikin ya fada doki a halin tafiya ne yake wannan magana suke cewa la in raja'na ila almadinati kuma wallahi mun in muka koma madina ku yan madina su annan muhajirai yan mankan nan su sari ko kuma sauran sahabbai la yukhrijanna al'azzu min al'azal manya masu daraja sai sun kore makaskanta yana nufin su munafukai su ne manya sahabban annabi su ne makaskanta wai sai sun kore su daga cikin madina fadakartu zalika li'ammi zaid bin arqam yace ina jin haka yana jin gaba babba na nace ka ji maganar da munafikin can yake fada fadakara ammi lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai babba na yaje ga annabi saboda za ka yi gulman annabin kyali wallahi sai na ga masa sai je ga annabi fada'ani sai aka kira ni fa haddathtuhu sai na bawa annabi labari cewa munafikin nan abdullahi ibn ubay ibn salul shi ya faɗi wannan magana kar ake ba wa sahabbai abinci kuma in an koma madina a kore su daga madina fa arsala ila abdullahi bin ubay sai aka aika aka ce aje a kira abdullahi bin ubay da jama'ansa da suke tare da shi fa halafu ma qalu sai suka rantse suka ce wallahi tallahi billahi ƙarya yake mana ba mu faɗi wannan maganar ba ku ga munafiki bai da yake ya faɗa fa amma ya rantse gaban annabi yace wallahi ƙarya ne bai faɗi maganar nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba ruwansa ya zaka rantsi sai annabi ya ce sai wannan sahabin ya ce wa kazzabani annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahum annabi sai ya yadda kamar ni ne ƙaryan su kuma ya gaskata su tunda su har rantsewa suka yi fa asabani ghammun lan yusibni mithluhu qattu sahabin nan ce na shiga bacin rai da damuwa da tunda Allah ya yi ni ban taba shiga damuwar ba a zagi manzon Allah ne je na ga manzon Allah wanda ya zage shi ne ce ƙarya ne ba fada ba kuma manzon Allah ya dau maganarsa wannan yake nuna annabi bai san annabi bai san gaibu ba da ya san gaibu zai ce ai na ji amma annabi bai sani ba sai Allah ya sanar da shi fajalastu fi baiti yace sai na zauna gida ina cikin kunci wa qala ammi babbana sai yake ce min ma aratta ila an kazzabaka annabi sallallahu alaihi wasallam wa maqataka me kake nema ce manzan Allah ya aibanta ka kuma ya karyata ka ai ka shiga uku ka samu damuwa yana cikin haka fa anzalallahu sai Allah ya saukar idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu in har zuwa gurin da aka ce yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azal har aka faɗi wannan yace sai qur'ani ya gaskata ni ya ƙaryata munafukai sai na shiga cikin farin ciki kenan duk abunda kai ba a fahimce ka ba in dai don Allah ka yi ka rabu da mutane Allah zai fahimtar da su har yanzu da babu wahayi daga sama wallahi in ka san gaskiya kake wallahi Allah ba zai barka ba zai fitar da kai daga duk mummunan zato da aka yi maka akwai mummunan zato da ya wuce wanda aka yi wa Aisha Allah ya kara mata yadda aka ce mazinaci aka ce ta yi zina har da wanda ya yi da ita ma aka faɗa na ƙarya alhali kamammiya ce Allah ya ƙi saukar da wahayi ma ya bar annabin sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi kwana arba'in amma Allah ya aiko daga sama ya wanke ta ya wanke ta tatas fes kai ta wanku fes sannan da yawa yana faruwa a cikinmu ma bayan annabin ba shi yanzu a yanzu ma haka yana faruwa ga mutum an yi masa mummunan ƙazafi amma ana tafiya a hankali ana tafiya a hankali wallahi Allah sai ya wanke shi duk abin da ake fada Allah sai ya nuna ƙaryan abin da ake fada sai ya nuna wanda suka kirkiro wannan abin makaryata ne azzalumai ne macuta ne akan su a kansa sannan sai kun samu Allah ya daga darajarsa inda za a maka kage za a maka sharri kuma kar a maka kage a maka sharri ka je kai ta damuwa wai sai ka je kana wanke kanka ka je can gidan ka ce baka ji me aka min ba wallahi ƙarya ne ka tafi can gidan a'a gurin da aka yi maka in akwai bayanin da za ka yi ka wanke kanka daidai gwargwado kai amma kana gama fa in ba a fahimta ba karka sake cewa kowa komai ubangiji zai wanke ka in kuma ka je kai cikar damuwa sai ka yi ta bin hanyoyi wai ka wanke kanka to nan kuma ka rena Allah kenan kana ga Allah ba zai iya maka ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ku rike ku rike idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah shaida yin shaida hukuncinta kamar rantsuwa ne yin shaida ka ce zan zo na maka shaida akan kaza ko ina shaida maka kaza to kamar ka ce wallahi tallahi abu kazan nan haka ne ko baka yi rantsuwan ba kisa Allah a can gaba yace ittakazu aymanahum zamu zo kan ayar fadin da yace sun riki rantsuwar su to wannan shaidan ne da suka yi ai a gaba ne mai aya ta biyu ne mai wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to wannan kuma shine sifan su dama za su za su ce sun yi imani ko ba su yi imani ba wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun haka suke su kullun za su ce mun yi imani amma ƙarya ne ba su yi imani ba ittakhadhu aymanahum اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنه ساء ما كانوا يعملون kaga Allah subhanahu wataala ce ittakazu aymanahum sun riki rantsuwar su junnatan ta zama garkuwa kamar garkuwa fasaddu an sabilillah sai zamana wannan rantsuwan da suka dauka fasaddu an sabilillah saboda haka suke kange mutane daga shiga addinin Allah in suka rantse kamar sai ka dauka da gaske ne mun gane ko sai su toshe mutane daga shiga addinin Allah zalika bi annahum haka ne ko innahum sa'a ma kanu ya'maluna Allah wadare da abin da suke aikatawa nan gurin ittakazu aymanahum a ayar farko sun yi rantsuwa ne saboda sun ce nashhadu ash-shahada tajri majral qasam ka shaida shaidawa matsayin karantsi da Allah ne a nan gurin ina masu karban taliya guda daya su je su zabi dan siyasa macuci azzalimi mutumin banza ina suke ba sa nan ko ba sa nan ba sa nan ba sa nan to ku ku zama wakilansu wallahi in cika maka ƙasar nan za a yi da kuɗi karka zaɓi wanda ba na kirki ba domin ƙuri'ar ka shaida ce ko ba shaida ba ce Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah shaida ce yanzu zaka dangwala kaman kana rantsuwa kana cewa wallahi tallahi mutumin kirki ne na yadda a dora shi in ka je ka zaɓi na banza da ƙuri'arka ya saci dukiya miliyan ɗari kai ma za a sa maka zunubin ka saci miliyan ɗari idan ya je ya yi fasikanci da kuɗin gwamnati ko ya samu dukiya ya tara mutanen banza aka yi abin nan liwaɗi zinace-zinace kashe-kashe aka yi kaza ƙuri'ar kan nan da ta sa ya ci zaɓe kai ma kana cikin zunubi ne sannan amana ce ƙuri'arka Allah kuma ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati amana ana so a kai ta zuwa ga mutanen da suka cancanta sai wanda ya cancanta za ka yi ba ruwanmu da fati ko fatin shedan ne in dai mutumin kirki ne a ciki za mu je mu zabe shi duk fatin ma dukansu ma ne shedan din ne dama pdp daga, daga sama Allah ya sauka da ita apc anpp adc duk ba suna bane na ƙarya kuma duk gurbatattu ne a ciki wanda kake ganin a'a ba wai kuna ganin yanzu ba an kawo ta fati sunanta adc ba to lalatattun apc dai su ne dai hijira ake yi hijira ne pdp an yi hijira daga nan an dawo apc apc da ba za ta yi ba yanzu ana hijira ana dawo adc daga nan yanzu in ta fara ɓaci sai a koma pdp daga nan an kawo sai ga an tawo wata ma mai suna sdp daga nan kaji duk hijira ake yi abin da zai biya musu bukata suke ko kuma kuna nan kwakwalwanku ana an mai da kuwa waye to da aka ba ruwanka da fati mutum za ka yi in ka zo zaɓe shi yasa mai wayo mai wayo eh in ka ji dama ranar zaɓe wani lokaci guda uku ake baka ko gwamna sewa state yawa a sanata da shugaban kasa ne yawa ranar shugaban kasa za a baka shugaban kasa ko sai a baka sanata sai a baka house of representative ranar gwamna kuma a baka na gwamna da na state house ko guda biyu to ranan na shugaban kasan nan sai ka duba wannan ne na shugaban kasa eh to ni yanzu shugaban kasan da na fi yadda da shi shine wanda ya fito a abga sai ka danna abga sai ka ce sanata kuma na labour party nan shi ya fi girki sai ka danna wa labour party sai ka ce a nan kuma wanda ya fi kirki na kowa party kun sa ko ta party wai sunanta kowa nan kuma kowa to yanzu nan a sunanka sunanka abga labour kowa baka zauna lafiya ba amma wani ya zo mahaukaci kai ma ka bi shi kai ma ka zama mahaukaci a ce ku je ku yi sak shi yasa da kuka yi sak aka yi sakat da ku wallahi malam ku duba sak din farko dai sak din farko ita ta fara cutar mu aka yi sak lokacin janar muhammadu buhari mun yadda muhammadu buhari mutumin kirki ne mun yadda ba barawo bane mun yadda ba macuci bane amma fa an cuce shi an cuce shi cutar da har ta cuce mu ya samu ministoci wasu ba su da imani ya saka ministoci na arewa wasu masu masu da kishin ayo arewa arewa suka ha'ince shi sai yan kaɗan daga cikin su da aka aka zo kawai aka ce dan buhari ai kowa sak aka yi sak suka mana ba daɗi aka sake dawowa bayan ya tafi shi ma bayan wannan aka ce wa aka sai an tsaya sai an yi sak sai an yi sak gashi nan ai ana gani kuma zo masu hankali shaidar mu rantsuwa ce kamar muna rantsuwa da Allah ne ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun suna rikan rantsuwar su tana zama makami da suke toshewa daga karban addinin Allah Allah wadare da abin da suke aikatawa zalika zalika bi annahum ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون wannan duk ana gaya mana halin munafukai ne zalika yadda al'amarin yake mun gane wanda har yake sawa suke yin rantsuwa ba akan gaskiya ba bi annahum amanu saboda sun ce a zuciyarsu sun yi imani sun makafaru amma a baki kai sun ce sun yi imani sun makafaru amma a zuciya ba haka ba ne sun yi imani suka kafirce inda abin zuciyarka ba daidai ba ne a imanin a baki ne fatubiya ala qulubihim Allah subhanahu wataala ya toshe zuciyarsu fa la yafqahuna ba sa fahimta kwata kwata duk wanda yake da mummunan zato a zuciya Allah ba zai bar shi ya samu cin nasara ba saboda zuciyarsa ba mai kyau bace shi yasa Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada dama zuciyar ba ta da kyau sai Allah ya ƙara musu cuta a zuciya innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakun illahu liyaghfira lahu Allah ba zai gafarta musu ba in dai abin da kake faɗa a baki ba shine a zuciya ba wala li hadin sabila Allah ba zai shiryar da su tafarki ba na'am alaramma
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون Allah subhanahu wataala yanzu da ya gaya mana ya gaya mana sifofinsu na zuciya ko ya faɗa yake cewa ittakhadhu aymanahum junnatan wannan sifofi ne na zuciya ai ko da suke da baki da zuciyarsu sannan yace zalika bi annahum amanu thumma kafaru sun yi imani sannan suka kafirce saboda cikin zuciyarsu ba ta da kyau ko to yanzu ya gama mana da sifofi na zuciya yanzu zai gaya mana sifan su na zahiri sai ke cewa wa idza ra'aitahum idan ka gansu tu'jibuka ajsamuhum wallahi adon su sai ya burge ka munafiki kenan zamanin manzan Allah salasarin jikinsu za a yi ado a taje gashi a saka duk abin da zai sa kyalkyali kaya na ji da alfahari haka suke sakawa sabai ba ruwansu sabai ba kazamai ba ne amma kuma tufafi ba ya dadara su ku bambance tsakanin ado da kazanta wani yanzu zai saka kaya na miliyan biyu a jikinsa amma ba maki ya zo yana wari wani kuma ya saka kaya na dubu uku kuma ka gansu fes-fes masu kyau to wannan shine siffan munafukai da muminai muminai ba su damu da kashe kudi ba wai na je sayan wani takalmi wai na dauko ana ce min abu ba da kai ne ko na dauko takalmi da baba sadiq ne na dauko takalmi takalmi guda daya wai 200,000 na ce ba ku da hankali kai kuma da kai muka je sayan wasu shaddodi ba na dauki wasu shaddodi ana min maganan 200,000 ne da na kudi mai yawa dai a ba shadda ba ne abu ce ba kai kuma waya ne waya ne aka bani waya akwai 1 miliyan irin mai bare wannan miliyan ɗaya da wani abu da kuma wata 300 ne ko 500 ko 500 da wani abu sai na ce kai mai waya ka gani ni ban zo ina bauta wa duniyan nan ba sai na ce wannan nawa aka ce 140 na ce in an kira da wannan da wannan duk za su yi ce ya ce to wannan nake so na ce na ce za a buga waya kunga kunga ina irin waya mai haka dinnan mai kyakkyar da kirkir kun gane ta wallahi ba dan yanzu duniya ta canja sai an yi wannan harkar intanet din ba kuma kullum wallahi ni da ta wadace ni ta ishe ni in zo ina bautawa duniya da tufafi da kaya in zo ina wannan ai ka kana bata wa kanka lokaci mota mota haba kun ga motoci na ai ban damu da irin wannan abu gaskiya ni dai kam Allah ko wai idza ra'aytahum to su in ka gansu tujibu ga ajsamuhum kayan kecere ni da alfahari alama ce ta kwashan mak mumini ba laifi ba laifi amma kar zama da alfahari kar zama na ji da kai kar ya zama na ji da kai kuma wallahi za ga wasu suna da iko su sai masu tsada su yi kaza amma ina ni na ga a lokacin da muke magana wayan miliyan ɗaya sai na ce yaro na ce alaran ma saurara ka ji har ma wasu masu na ce haba malam ai kai kafi wannan ka wuce wannan sai na ce musu yanzu bari mu ɗau ƙaramin misali ta ɗari biyar ɗin nan ko ta ɗari uku ina wacce na sayan nema ni a lokacin na nawa na saya a lokacin ɗari da nawa nema 140 ko ta ɗari da arba'in na saya sai na ce to yanzu sauran biyu da wani abu ka kirga min miski abin nan marayu da suke gefen gidana don Allah na zo na kashe musu biyu. ni ba asara ne riƙe wayar ba ka riƙe waya ga ranar biyu ga marayunka ga miskinai yan uwanka ga yan uwanka na jini ga mun dawo ma lokacin akwai masu gudun hijira suna tsaye a nan gurin suna neman ka taimakin da dubu biyar ka je ka sai wayan dubu ɗari biyar me kake nema a duniyan suka yi ta ziga ni na ƙizuguwa wallahi wai malam ai sai sa wata rai ka bugo mana waya ka ce wayanka ta yi nauyi nace ku farfin ka ta ta nauyin ta ai zan jira ta dama in ka danna tana nan ba jira zaka yi ba sai ka jira ta gaba sai ka je next amma kana da abubuwa da yawa abubuwa da yawa ka zo kai ta almubazzaranci da kudi mota aka bin mota miliyan goma sha takwas ne ko nawa nace ni ka banni da mota na 10 miliyan 8 miliyan ya ishe ni mafi tsada ma na so da wuce motar miliyan goma ko da ke karfa ni ma mu dawo ta professor mansur wata ranku gani da motar miliyan 45 ku ce malam kai kace kaza in ce muku yaranta ne ce muku yaranta ne lokacin ba kwakwalwar tana da matsala to sifofin su wa idza ra'aytum tujibka ajsamuhum insha Allah wannan ne zamu tashi gobe din zamu ga sifofin su na zahiri wa idza ra'aytum tujibka ajsamuhum in ka gansu jikin su yana burge ka wa in yaqulu tasma li qawlihim in za su yi magana akwai iya magana duk yarinyar da suka tsaya a gurinta sai ta kori samarinta ko an kawo kayan aure sai ta kore saboda iya magana ka annan kushubun musannada kyansu kuma in suka jero yadda ka san an jera itaciccuka a tsaye jeri mai kyau amma fa matsalansu ya hasabu na kulla sahihatin alaihim duk sanda suka ji an yi ce jama'a ku saurara za a sanar da wani sako suna tsammanin za a tona musu asiri ne humul adu wa'annan makiya ne fahadarhum ku nesance su qatalahumullah Allah ya tsine musu kuma ya tsine musu anna yufakun wa'annan mutanen ta ina ne aka karkatar da su sun samu matsala Allah ya la'ance su ta ina aka karkatar da su sun samu matsala to nan gurin zamu tsaya insha Allah gobe zamu tashi wannan ayar mu karasa su mu karasa zuwa karshen sura din la'alla jibi mu shiga suratul tagabun shikenan karatun ya tafi ai muna gama tagabun zamu yi talak zamu yi tahrim mun gama izu biyun mu sai mu rufe tafsiri insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh